الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatu a cikin littafin na babban malami Dr. Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo Nabiyu Rahma wanda idan ba a manta ba yau insha Allah shi ne darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka. Malayi mun tsaya shafi na shida muna cikin ne duk da za mu je karshe hadari ya taso. Shafi na sha shida kai afuwa. Mun tsaya a ba'un ɗinsa ba ya ce raba'u fi bani sa'ad nan ne ko? Wato shayar da annabi alaihi salatu wa salam a cikin kabilar banu sa'ad. sai kanat min adatil arabi ya kasance daga al'adar larabawa fil hawadir a birane larabawan da suke cikin birni shine al hawadir an gane an ya talammasu li auladihim al marabi a talammu shine nema suna nema wa ƴaƴayensu masu shayarwa fil bawadi jami'i ne na badiya shi kuma fi badiyatin da muke biya a Islamiyya a ce a kauye ko to albawadi shi kuma kauyuka an haifi mutane a birni sai a je kauye a nemo mai shayarwa akai akai mata dan shine fil bawadi ibtiadan bihim saboda ne tantar da su an amradil hadira daga cututtukan birni a birni akwai matsaloli da cututtuka ko babu ba na tambaye ku daga cikin matsalolin birni akwai ne to na ji malaria ɗaya cuta kenan ta cikin jiki akwai coalition biyu dumamar yanayi uku akwai distraction ta fish ko to hudu akwai congestion biyar akwai ne ba za su yi latu addu wa latu ko akwai competition shida duk wannan matsalolin birni ne da yan birni ko to duk da a gujewa wayannan wato abubuwa shi za su su ɗauki ɗan su kai shi kawai to shi ne yake cewa a ibtihadan bihim an amradil hadira dan a nisantar da su daga cututtukan birni wali taqwa a samu wannan dalilan da yake za a je a kai mutum raino kawai muke faɗa ya kamata a ce ko rikin na biyu wani takwa a ji samu dan jikinsu ya kwari mutumin kawai ya fi na birni kwari ko bai fi ba me dalili saboda abinci ko shi ba ruwan su abincin gwangwani sannan ga exercise ko da yaushe mutumin kawai bai yadda ya zama ba ya yadda da procrastination ba ya zauna ba ya zama kashe wando bai yadda ba zai tafi ya noma ya yi aiki matan gida kuma ta yi daka ta yi sarfe ko ba haka ba to kaga akwai wannan to shi ne wani takawa a jisa kuma yanzu in ka haɗu da mutumin kawai faɗa ya ɗauku na kokawa sai ka jiji ko ka fi karfin sa sai ya jiga taka dalili shi ne shi ba zai gaji ba zai awa biyu uku a cikin kunya yana ta fama kai ko yanzu da ka yi tafiya ma daga nan daga nan zuwa gandu sai mutum ya sai ya gaji ko za ga haka abubuwan to shi ne wani takwa a samu domin jikunansu jami ne na aljismu shi kuma inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum ko haka yace ko kuma zuwa ga jikunan wa yutqinu lisan al-arabi sannan su kiyaye al-iskan shine kiyayewa sannan su kiyaye harshen larabawa al-fasiha wanda yake mai fasaha fi dukulati lokacin da suke yara to anan ma an aka dawo wayan da an tashi da ce zai mutu da wani ya ce he sai he mu guje da dariya a ce ai he da ya zo ya kaza kai ɗauka kai ka kowa iya hausa sai an zo ana maganar abubuwa kuma za ka duk baka san su ba in hausa ake nema tsantsa har yan wajen gari ta cikin dan birni ne kai za a ce kai ba baka ne bane cikakke wanda yake he a cikin Kano yi ne cikakken baka ne yan kauyen ne da kake gani su ne cikakken kana cikakkun kanawa to saboda haka ƴan ƙauye ya rinka domin su kalmomi na turanci da za su zo su kwamu da hausa ba su shigo musu ba kowa ya san shi ne da hausa komai za a ce kaza sunansa kaza an fahimta da kyau ko to duk garin da za ka in kana so ka goge da yare to ƙauyuka ake zuwa ba birni ake zama ba in dai yare kake so yanzu kamar sakwata da ake zuwa suna sakwatanci in so kake ka ji tsantsan sakwatancin kan ka ji cikin birni ka tafi ƙauyukan to haka nan Kano ma an ka zo in kana so ka ji tsantsar yaren wato Hausa wato Hausar da ake faɗa ta Kanawa to tafi ƙauyuka wanda kake raina suna cewa he din nan ya kama ne ya yau he ne kullum duk wayannan su ne dai Hausawa to wannan shine shine wayuqinu lisan al-arabi a ta wanda za su course na doctora a Madina akan wasu kalmomi da waye da sauransu ƙauyuka suke zuwa ki ta tambaya a ce me sunan wannan a ɗauki wannan ka gaya ma sunansa yanzu ka bara kuma da dabino iri iri in kana so ka ji sunansa san sa ƙauyuka za ka a madina kamar yadda wani malamin da yake gaya mana yana rubuta kamus na hausa amma bai samu cikakken abubuwa ba sai da ya je cikin ƙasashe saboda wasu sunayen nau'o'in rakumi sai ka je dole cikin ƙauyen za ka sani bayan nan kuma bayan addu'a na rakuma ɗaren da ya dawo yana yi yace a yanzu ma ƙauyuka yake shiga yana tambayar wasu abubuwan dan anan ne za a gaya ma sunansa cikakke to kun ji ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake ɗaukan mutane laraba su ɗauka su kaiwa mutanen ƙauye rainon ƴaƴan shine fi dukulati a dukulu shine yaro a dukula kuma yarinta jariri to lokacin da suke jarirai haka ake musu sai a ɗauke su a kai fastaqdi alahu jadduhu abdul muttalib istirda an sa filin litsalab kenan sai wato kakansa abdul muttalib ya nema masa wanda zai raine shi wanda zai shayar da annabi alaihi salatu wassalam shine fastaqdi alahu ya nema masa wanda zai shayar da shi shine kakansa abdul muttalib wanda muka ce ya sunansa na gaskiya shaiba shaiba ko saboda haka imra'atun min bani sa'ad ya nema mata wata mata daga cikin banu sa'ad bin bakri tuda halimata binti abi zu'aib as-sa'diyya ita ake ce mata sa'diyya din kabila ce kabila ta ce yan banu sa'ad ce sai ake ce mata halimatu sa'diyya shi kuma ba hujja ya ga dawa yanzu sai wa yarinya sunanta sa'diyya kawai ba laifi bane amma dai aka ce sa'diyya abinda ake nufi halima an gane ko ita ce dai halima kuma kafin a zo garin kamar yadda ibnu hisham da sauran malamai suka kawo asira shine mata ne da dama suka zo suna neman wanda za su za su raina amma kowace da ta zo kan annabi alaihi salatu wasalam an ce mata wannan maraya ne sai ta dauke kanta sai wasi da ita ba za ta dau maraya ba me ta ci me aka ci me aka bata saboda haka suka rika kawo da kawunan su da kansa har sai da halimatu sa'adiya ta tsaya sai kai gomu tana kan annabi ali sallallahu alaihi wasallam sai take cewa to tunda ta rasa wannan za ta shahara ba za ta dauke shi kuma duk wacce ta miƙo hannu ma baya yarda da ita amma halimatu sa'adiya na miƙa hannu sai sai ta gurin ta to shine ta dauke kamar yadda sauran malaman sira suka kawo wa zawjuha al-harith bin abdul uzza sunan mijin halimatu sa'adiyya ba abdul haris al haris kai ibn abdul uzza sunan sa haris ibn abdul uzza wa yukan nabi abi kamsha ane masa kinaya kuma alkunya ana ce masa abu kamsha an gane ku wannan ma abu ne da za mu tambaya wa ra'at halimatu sa'adiyya wa qaumuha amran aziman halimatu sa'adiya ita da mutanenta sun goyi na al'amari wanda yake babba an gane ko anan wasala wanda yake babba mu keken al'amari sun haɗu da shi ne wa ra'ad wa qaumuha amran azima wanda asira da muke biya kanana kanana an gaya mana tana dabbobin da ramammu ne ita kanta ramammiya ce amma Allah ya sa ta yi siku sannan dabbobin da suka haɓaka nan da nan komai za ta sai da ya albarka li barakatin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kasancewar annabi alaihi salatu wa salam yana da albarka cikakkiya to shine aka ce min barakati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda albarka annabi alaihi salatu wa salam wa hasalat lahu haditha to sannan kuma yana hannunta wata hadisa ta faru ne wata hadisa ce wani abu da ya faru shine shakku sadari tsaka kirgin annabi alaihi salatu wasalam dan da aka yi annabi haka yana hannun halimatu sadiya wa huwa indaha lokacin yana karkashin ta wannan shine matsalar da zamu biya nan gaba bale yace asila lil muraja'a yace ni wa kan mu tambayoyi domin bi muraja'a karatun baya واذكر ما تعرفه من سبب حادثة الفيل menene dalilin da yasa aka yi wato hadisa ta alfil ta sauka abin da yasa Allah ya turowa da wato ashabul fili menene dalili rushe kawa da abraha ta ya tace yi ko shine dalili sannan na biyu limata sun biyar hadisa bi amil fil me yasa ake kiran wannan al'amarin da cewa amul fi me yasa saboda giwayen da aka zo da su musamman wannan babban giwan da ake kira ya zo nan zakatan giwan da abraha din ya hau mahmudu ko sai ce ma hiya suratul lati unzilat fi hadhihi alhadisa kowa ya fi wannan wata sura ce ta aka saukar da dalilin wannan al'amarin suratul fi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fi متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من في أي في أي سنة هو عام أو تذكر عام الفيل أبو تاني يدوك فتون الجيكين اذكر الأسباب التي جعلت العرب يلتمسون لأولادهم المراضع وانا يلزمك بها يعني كذلك في كراتين قوة wai ka faɗi dalilan da ya sa larabawa suke nema wa ‘ya'yayensu wato wanda za su shayar da su a ƙauyuka ba shi ne yanzu muka tattauna za mu bari sai sai sai a san manta su na matmu mutiatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ya sunan wacce ta shayar da ko ‘yan islamiyya ka kira yara za su faɗa wa min ayi kabilatin da'at da wata kabila ta zo shine tambayoyin mu na sati mai zuwa sai gaba ta gaba ra'ayuhu sallallahu alaihi wa sallam lil ganam kulawar da tsira da aminta Allah tabbata a gare shi da kiwonsa lil ganami ga timaki da dabbobi kawai mutai dabbobi timaki da awaki irin yadda yake kiwon su wa hadithatu shakki sadam da kuma abin da ya faru na tsaga kirji na annaba alaihi salatu wassalam a ma da yake ra'ayuhu lil ganam kiwon dabbobin annaba alaihi salatu wassalam ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ganama annabi alaihi salatu wa salam yayi kiwon dabbobi me yasa saboda dama ya zauna ne a kauye fi badiyatin a kauye fi badiyati bani sa'ad a kauyen banu sa'ad garin sa'adi mata sa'diya domin anan ya taso ko kamar yadda muka biya a baya wa fi ahli makka kuma yayi kiwon nan ne ga wato ahalin mutanen makka bi qarari araris jam'i ne na wato kiran alkiratu da muke faɗa walau kiratsani ko wanda ya yi sallar jana'iza wanda da ya yi sallar jana'iza yana da kirati guda biyu idan ya raka bayan ya yi wannan falau kiratsani yana da lada yankin lada biyu to wato idatun mina dirhami wa dirhami shi ake kira kirat wani yanki na dirhami ko kuma wato dinari an fahimta da kyau ko minan dinari wa darayi shi ake kira kirati yanki ne na wato yankin lada ko kuɗi ya taqabaha minhum wanda yake karba daga gare su muqabil amali sakamakon aikin da yake shine muqabil amali yana karba idan ya je kiwo annabi alaihi salatu wasallam yake in kana da awaki guda uku ko tumaki sai ka bashi idan ya je da daga kiwo ka biya shi ladansa shine ya taqabaha minhum muqabil amali wato sakamakon aikinsa rawar imamul bukari fi sahih imamul bukari ya rawaito hadisi a cikin wato aljami nasa hadisi mai lamba ta 2262 ya rawaito wannan hadisin da yake cewa ana bi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce ma min nabiyyi babu wani annabi kaga an ma jami'i babu wani annabi da Allah ya aiko ba ma manzo ba annaba duka illa wa qadara al-gana fa sai sai da kiwon tumaki kiwo saboda haka kiwon dabbobi sunna ce ta annabawa babu annabin da ya zo ya shuɗe fa sai dai yana zuwa aka je kamar yadda aka yi wa banu Isra'il rana ɗaya an turo da annabawa sama ɗari uku sun kashe su to ba irin wa'annan ba ba su zauna ba duk annabin da ya zo inda ya zauna to ya kiwon dabbobi wani annabin ma da dabba ya fi shahara ko kama annabin ɗan salih kowa da an yi magana ta an san cewa na ƙasu salihi ake faɗa ce taguwar annabin salihi saboda haka babu annabin da ya zo hadisi ne na bukari bai yi kiwon dabbobi ba babu shi kalu sai suka ce wa anta ya rasulullah har da kai ya ma'aikin Allah kana na'am sai ce kwarai ko hadda ne kuntu ar'aha ala qarariqa na kasance ina kiyo in ina kiwon dabbobi ala qarari saboda wani lada li ahli makka mun ce qarari jami'i na kira al-kira kuma qid'atun min ad-dirham wa tawatina shi yake kira wato kira Idi kamar kuɗi yanzu aka iya cewa saboda wani kuɗi li ahli makka da ga mutanen makka da suke bayarwa. sai ma da yace wa min abrazil hukumi ba wa man bane wa min abrazil hukumi yana daga cikin mafiya fitowa al'amura ko hukunci a cikin wannan al'amari wal ibari fi hada da kuma lura da wannan al'amarin shine ai wato an ya tsula lahu sallallahu alaihi wa sallam a tamarru dalilin kamar ka tambaya ne me yasa annabi ya kiwon dabbobi da tumaki menene hikima akan yin haka sai ma yace wa min abrazil hikami yana daga fitowar hikimomi da yasa aka yi haka wal ibali da abun lura fi hada akan wannan an yahsula lahu tamarru domin ya samu gogayya at-tamrin shine ba shine wato gwaji ba ko to dai ya samu gogayya alayhi salatu wassalam bi ra'iha wajen kiwon dabbobi Allah madaukakin sarki ya sa ya rika kula da dabbobi ne dan ya goge ala ma yukallafu bihi min al-qiyam saboda abin da za a tsora masa na daga tsayawa bi amri ummati dangane da al'amuran al'ummar wannan shine ala ma yukallafu bihi saboda abin da za a tsora masa min al-qiyam na daga tsayawa ko kulawa bi amri ummati da al'amuran al'ummar na biyu an yahsula lahu sallallahu alaihi wa sallam domin ya manzo tira da abinci Allah ya samu bi mukhalatatiha sakamakon ta kudai tseniya da su timaki da dabbobi da awaki dan ya samu mai alhilmu juriya wa shafaqatu da tausayi in dai mutum yana kiwon dabbobi za ku yana da jure abubuwa sannan zai zama mai tausayi a nan wannan gabar al'ilmu juriya wanda bai da juriya yake da saurin fushi ba zai iya kiwo ba domin yanzu ne za ka kaɗo taniya da kan titi wata ta kuma komawa yanzu nan kana kaɗo wannan wata kuma ta ƙara shiga a gaban ta ka tsula mata bulala ba ita ma kawai kana ko yayin gaban sai ta kuma komawa kaga yana buƙatar juriya da haƙuri shine al-ilmu wa shafaqa li'annahu idza sabara ala ra'iha domin idan ya haƙuri a ta kulawa da dabbobi wa jam'iha da tattaro su ba'da tafarruqiha fil mar'a bayan sun warwatsa a gurin kiwo zama ce yanzu ka kai dabbobi shanu ko tumaki daji wani grazing land nasu ka kai su a guri ɗaya suke tsayawa su abinci ko sai harkar ta take sai an tashi tafiya sai kaɗo su gurin uwar garke a haɗu guri ɗaya sannan sabi har yau har gobe fulani haka ce to tun da ya haƙuri wajen tattaro su wannan ta yi gabas wannan ta yi kudu wannan ta yi arewa wannan kaga yanayin al'umma ba haka muke ba yanzu wani ya kudu wani ya gabas wani ya arewa wani rayuwar irin ta dabbobin muke yi ya ba da tasu balu mu azallu sabila inu mu illa kal an'ami ko balu mu azallu sabila mafiya yanzu za ga ma fiye da tasu ake yi domin dabbobin an dawo da su suna dawowa mu ko an dawo da mu kara ba zama muke ana kokarin kado mutum ya da hanya zai kara nantsawa daji to shine yace wa naqliha da kuma tirota ita kanta wato dabbobin ka tirota annaqlu mun sha faɗa shine abin da aka ji suna cewa naqalu harakatil hamza ila nun sakina ko min abwabiha sai imamu warke yace min abwabiha shine naqalu din min abwabiha annaqalu harakatil hamza ka kau wasalin alhamza ka tiro ka dorawa annunin sakina shine naqalu naqalu kawai tirowa kalmar nake so a kiyaye iki wannan yana da kyau a rika kula da kalmomin sira domin in ka ɗauki wani littafin yanzu idan muka gama wannan littafin ka ɗauki ratin nabawiya ta ibn hisham za ka biya ta sam domin ya baka kalmomi masu tsada ka san su tun adam kun fahimta da kyau ko yauwa haka nan idan ka tafi ziyawul akram shi ma ka ɗauki littafin sa za ka biya duk wannan sirorin za ka biya domin ka samu kalmomi tun anan wani abun ka je sai ka gama iri ɗaya ne ba bambanci da na nan ɗin ba wani bambanci to shine abin da yake faɗa to shine wala yake cewa wa naqliha da tirota min masrahin ila masrahin an gane al masrah shine gurin kiwo eh kamar mar'adin wajen kiyayewa wajen kulawa tan masrahin kuma gurin kiwo kusan duk abu ɗaya ne amma akwai bambancin kalma min masrahin ila masrahin daga wannan Greenland din zuwa wani Greenland din gurin da za su tabu wa dafi aduwiha da kuma kore musu abokan gaba su zuwa zuwa nan dabbobin zuwa abokan gaban dabbobi mun sabu'i na daga zakuna asiba zaki yana da sunaye kala kala an gane ko domin sabu'in in ka ce sabu'in abin ya canja sai ka sa zamma abdamma alal ba sannan ya cika amma ka ce saba'in ya koma daga bakwai kenan min saba'in daga zakuna wa sarikin da barayi wa sariku wa sarikatu qatta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim to shine yake faɗa a wai wannan aya ce wani wani yana biya yace wallahu ghafurur rahim wani yana zaune a gefe ce kai ya ce wannan magana ba sai ba wani ne zo ya biya wa sarki wa sariku wa sarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabani lakalan min Allah wallahu ghafurur rahim sai ce wallahi duk da ba hada ta alqur'ani ba wannan ayat ba haka take ba sai sarki nan da nan ya ankara ya biyo ce ya kake karya ta ya ce ba karya ta ne ba amma dai ayar a duba dai wallahi ba wallahi ba wallahi ba goro rahim bane ya Allah zai ce a yanke hannu kuma a ce ga goro rahim ya ce kai ine nan da aka je aka zo da Qur'ani ana zuwa da shi da aka duba ko sai aka wallahu azizun hakim sai ce haba ni na san Allah ba zai ce ga goro rahim kuma ya yanke hannu ba saboda haka duk inda in ka kalla ayoyin karshen ayoyin alkur'ani ko ina da ga magana ba ya dace da gurin kana cire wani abin in ka kawo in da mutum yana jimiyar yana da daburi alkur'ani ko bai haddace ba zai ga ka samun shakku saboda magana aka yi a nan na yanke hannu sai magana buwaya dan kada wasu su zo daga waya su rika jin suna da ilimi sai ai kaza kaza ko sai ba za a yi ba sai Allah ya ce ya buwayi kowa ba ku sani ya fi kowa ƙarfi hakimin kuma kawai wasu su zo dan sun yi karatun boko ce dan me za a yi wannan ai zalunci ne ai ba hikima da yare no wisdom wisdom behind kaza wannan turancin banzan da za a yi duk a kawo sai ce hakimin yana da cikakken wisdom din sa saboda haka hakimin ne yana da hikima ya fi kowa sanin dalilin da ya sa a yanke hannu to haka duk inda aka je kai ta dukiya za ka ga haka ayoyin suke an fahimta da kyau ku to wannan shine abin da ya kamata a lura da shi da kyau to shi ne bada yake cewa wa sarike da farawo wa gairi ma da wani wa ma'rifatihi da kuma sanayyarsa fi tilafi da wa'iha da sabanin sassabawar ɗabi'unsu in kana kiwon dabbobi yanzu zaka san ɗabi'un dabbobinka zaka san akwai wanda akwai dabbobin da suna dabbobin ba sa ɗaukan wargi in karamin yaro ya zo sai su yi dalili ko babu duk wanda ya kiwo ya san akwai irin wayannan kowace irin dabba ce kuma akwai wanda kuma babu ruwan su ko kananan yara ne ba abin da ya musu zafi za ka ga suna wato saurara musu to shine min tabaiha daga ɗabi'unsu wa shiddati tafarruqiha da kuma tsananin rarrabuwarsu ma za'atiha duk da rauninsu su dabbobin wahdi ya ji ha ilal mu'ahada da kuma bukatuwarsu zuwa ga kulawa shine mu'ahada kulawa me yasa wanda hadisin da annabi yace ta'ahadu hadha alquran wanda hadisin fa innahu ashaddu tafallutan ko min al-ibli fi uqliha aw kama qala ku bibi ku kula da wannan alqurani shine mu'ahada kulawa ka ba da kulawa akan abu to shine yake cewa a kula kwarai da gaske oke da kuma ilal ma'ahada da kuma kulawar da suke bukata sai yace alifa min zalika sabra sai zaba da haka alifa shi za ba a cewa alifun ka je goya yara ka rika alifun ba alifun bane alifun sabo ke alifun shine daidai kana sa yawun ka bata karatu alifun ba'un haka zai tafi ko wani lokacin na koyarwa a wata primary school ta gwamnati ce a private school ce haka haka wani dan tv teaching practice ni nake kula da yan rauka haka kawai sai na baki arabi a yanayi kawai ina gama wata ran na sauraro ko je na je ya biya yara alibu din da ya rubuta yana gagun wai gainu gagun nace subhanallah kace wannan ai dawo da ni baya zakai gaba ɗaya in ka tauzi na sake wannan karatun wata gagun kuma me gagun wai benin ita ce gago yara sun dage kuma sai gago suke kuma wallahi sai dai bani aikin dan duk da hakan sai da aka yaki da yara kafin su gane cewa ba gago ba gainin Iza ko da yaushe duk wanda ka gani in dai mutum ya cika mutum za ka baya wasa da neman ilimi ko yaya alifun za ka je yau ka karu da ita wallahi to ya kamata ka je ka karu alifun harafi daya shi za ta yi na ali yake fada ana abdu man allama ne harfan wahidan duk wanda ya koyar da ni harafi daya to na zama bawansa domin wannan karuwar kanta tana sawa ƙara gogewa harafi daya tal idan za ka sai amma ba haka ba musamman kuma mu da muka yi karambani mu yi alaka da yara ta islamiyya yana buƙatar ka kai biyar da za ka rika ƙara ilimin ka koya dan in ba haka ba ana nan ana nan yaran sai sun sa masu malamin islamiyya ya ɗau littafin bari al-arabiyatul jadida ya bude yana koya musu kawai sai zo kan tabulun tabulun sai kalli wannan hoton an yi hoto kun sai yana hoto a al'adar yana hoto ya kasa gane me kawai zai ce risho wata yarinya mai fikira sai ta ce a'a kana makallan malam ya zai bi ta ce wannan ba risho ba ne to ne in ba rijo bane ta ce ganga ce zai ta ke rijo da larabawa ne wallahi wallahi sai suka sa masu yura dabulu har yanzu banda yawancin yaran sun sun yi aure amma har yanzu dabulun suke ce ba kaga ya kuskure ne me wani abun aibu in ban gane abu ba a gaban ku in tambaya wani faduwa a ciki wallahi babu faduwa wa fawqa kulli bi ilmin shikenan sai ka zauna lafiya duk magabata da kuka gani daga wanda ya koyi ilimi a gurin ɗansa ko kani ko sa'a ko kuma yaya sai ka zauna haka imamul bukari har ba yayi in kana so ka goge da ilimi sai ka koya a wannan bangarorin ka yadda wanka kanin ka sa'an ka je koya ma karatu sai ka zauna lafiya shikenan to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine yake alifa lawan fakta baina qulubihim ma allafta ko ma fil hawfi kai ma allafta baina qulubihim to shine a ta'alluf din a nan sabo Allah yake cewa da na alif alifun eh alifun kuma sabo wannan alifa ka gane ko na sabo wato zai saba shine mandarin kalma ka gane alifun kuskure ne shine na sabo na wannan an gane ko yawa sannan alifun kuma shine daidai na harafin alif ai za ka ji ma suna laraba alif suke cewa alif ba ta ta da aka ce in za ka kara za sai ka ce alifun ba'un ta'un ba'un haka zai to shine yake cewa alifa min zalika sabr wato zai saba da hakuri dangane da haka ala qiyadatil umma wajen wato jagorancin al'umma kuma ku kalli tantin sun da kyau ko statement din wannan abun ya kai magana akai an yi magana akan cewa ga ɗabi'ar dabbobi kana tattaro suna datsa watsewa ko ko ba haka ba kuma suna ɗabi'u iri iri da annabi alaihi salatu wassalam ya saba da wannan ɗabi'un da ya zo wato jagorancin al'umma sai ya haƙuri sai ya zanto har zuwa ya yi wani gari ɗa'ifa garin kiransu suka faffasa man kai ne da yi haƙuri da mala'iku suka zo ko da aka nemi za a kawo mar sanya ko taimako ai kaga haƙuri yayi ya ubangiji kai musu gafara fa innahum la ya'lamun allahumma ighfir li qaumi allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka kiri jama'a ta dan har yau ban san da ba ka gani da kai da bai bai kiwon dabbobi ba ana kawo ma aka yi tara kai abu ta kansu domin irin abin da mutum ta gefe ba bangarori biyu kamar yadda aka kawo a tsira ake sun sa wawayen sun tsaya a gefen titi bangare biyu yana zuwa da bayan ya fito ganawa da wayancan mutanen kawai ya ji duwatsu ta ko ina to kaga wato jagorancin da ya ga dabbobi ya sa ya iya hakuri ga mutane domin dabba ba ta da hankali kuma ba abin da za ka gaya mata ta ji amma ya haƙuri da su ballantana wanda za ka gaya ko bai ji ba ya dai ji da kunne ko da bai aiki da abin ba dalili na uku daga cikin hikimomi anna la la yu'jizu ku sani cewa Allah madaukakin sarki babu abin da yake gajiyar da shi ko baya samun gajiyawa an yi hayya li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yayi tanadi ga manzon sa tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi baya gajiya wajen yin tanadi ga manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kulla wasa'il al ya tanadan masa duk wasu hanyoyi wannan wasa'il jami'i ne na wasila wasila kuma hanya kenan an gane ko Allah bai gajiya wani kawai ya dauka Allah ne ya gajiya ya bawa annabi alaihi salatu wasalam agaji da sanyo a duk wani hanyoyi ta rayuwa na rayuwa al-raqida ko al-raqid an gane waɗanda suke masu yalwa ai alwasiya can gurin da Allah ya faɗa suratul arab ko bakara wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ko fa kula minha ragadan a ragad in kuna wato karanta kalimatul qur'an sai ku ji ai akalan wasi'an hani'an ko haka ake fasarawa ai akalan wasi'an hani'an mutum ya fi mai yalwa kuma cikin kwanciyar hankali to shine alwasi din wanda yake mai yalwa arraqi shi ne zai rasa da to da Allah ya ga dama sai ya samar wa annabi alaihi salatu wasalam hanyoyin cin abinci waɗanda suke masu yalwa masu tumbin yawa amma sai ya baki a can saboda wata hikima wa yugni bi dalika sannan ya wadatar da shi wato gabar gabar kiwon dabbobi an tabi na daga wahala at-ta'abu shine wahala at-ta'abu da as-sa'abu duk wahala yake ne wal kadai da kakarikari kakanika yi da wahala wanne bi girma kakanika yi to ita ma wahala ce amma dan mu bambanta kalma sai mu ce kakanika yi idan ka ce wahala ka yi daidai alkadan wahala kenan amma kakanika yi wahala ta kai matsayi ta kai wani mataki walakin arada an yu'allima al-umma sai dai ubangiji wani kwakin sarki yana nufin wato ya sanar da al'umma ne anna khaira maktasaba wal mar'u na cewa mafi alkhairin abin da mutum wato ya ya yi fitabi ya samu shine maktasabo abinda mutum ya samu min amalihi na daga aikinsa wa juhudihi da kokarinsa wa juhudihi shakhsi da kokarinsa na dan adam na cewa wa anna qimatal insan kuma lallai kima shine ba wanda yake cewa kima matsayin kenan an gani qimatal insan matsayin dan adam bima yukaddimuhu cikin abubuwan da zai gabatar limuddami'ihi dangane da wato wani gurin ko jama'a dandazon jama'a min hidimati na daga hidima yanzu idan za a ce kowa ya ji wani zai aure ko za a tallafa wani kowa ya kawo nasa gudunmawar idan an san kana da sana'a kana zuwa ka yi da hannunka idan ka kawo sai an fi kambama sai an fi girmama ta fiye da wanda ba a san hawa da sauka ba kawai a ga ya kawo ba zai burge kowa ba don za a rika tunani min aina lahu hadal nukur kuma daga ina ya samu ya aka ya samu ba ya yi yankin fari ballantana na baki an gane ku to shine abin da wani yake faɗa qadra taqati gwargwadon ikon mutum wasida'ati da kuma iko har yau taqa da istida'a duk abu ɗaya ne rabbana wala ta'mil alaina isran ko kuma da yake cewa ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana an gane ma la taqata lana bi abinda babu da iko a kansa shine taqata na hudu annahu sallallahu alaihi wa sallama yu'ashiru fihi du'afa ku sani cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam yana yin mu'ashara zamantakewa da raunana jami'i ne na da'if yana zamantakewa da raunana min al-gilman na daga ƙananan yara jami'i ne na gulam shi kuma an gane ko eh sai ke to alladina laysa fihim isti'la'u ahli al-jahiliya wanda ba su da tattaka kai irin na mutanen jahiliya al-jahiliyatul ula al-isti'la isti'la idan ma ga wasu karanta tajwidi ba shine wato kalma ce daga ɗaukaka kun fahimta da kyau ku aka samu ta shine za a ce ma akwai huruful isti'la'i guda nawa guda bakwai ko kusa zagdin izin wayannan kaga su ne huruful isti'la'i wanda duk inda suka zo ɗabi'un karatun kama canjawa yake in aka samu wayannan harafan saboda ana yin isti'la'i to shine ana yake cewa wato من الجلمان الذين ليس لهم الذين ليس فيهم استعلاء اهل الجاهليه الاولى wanda ba su da neman ɗaukaka irin na mutanen jahiliya na farko alladina kanu yasta'aluna bi sharafihim wanda suke daddaga hanci saboda irin ɗaukakar da Allah ya ba su an an gane ko yayi mu'amala da irin wayannan yara wanda ba su daddaga hanci na jin cewa iyayensu masu kuɗi ne kuma suna da tushe ba ma da irin su yi mu'amala ba wanda ake ganin ba kowai bane da irin su annabi yayi mu'amala na biyar annabi kasbar madiyar lallai annabi alaihi salatu wasalam yana da abubuwan da yake samuwa madiyar wanda yake yi da aikin sa na jiki almadiyar shine wanda yake yin sa physically a fili kowa yana gani a aikace min amali yadda na daga aikin hannu annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa hadisin likidam in za ku iya tuno shi na cewa babu wani abu mafi alkhairi fiye da aikin da mutum ya yi wato da hannunsa yake cewa wa kana nabiyullahi dawuda ya kulu min amal yadi in za ku iya tuno hadisin hadisi ne kyakkyawan hadisi sai annabi dawud ya kasance yana ci daga aikin hannunsa domin kuma ya sanara annabi dawud eh najab ba shi wani yawwa makeri ne gashi nan sun'ata labusin lakum li tuhsinakum ko yawa wa allamnahu sun'ata labusin lakum li tuhsinakum min ba'dikum wannan shine annabi Dawud shi kuma wannan kana nabiyullahi Zakariya najjara annabi Zakariya shi kuma kafinta ne an gane ku shine wata nan wasu dan mata an biya musu nace kafinta ne wasu ta buge da dariya wato nace ke yanzu kafinta ba zai zo gurin ke neman aure ba kenan to annabin Allah kuma ya gowa wanki kuma kafinta ne a to ko me take takama da shi annabin Allah kuma ya buba wanda kuma kafinta ne ai kuskure ne ma babba ki rika jin wannan shi sa wani yake gaya mun wasu suna ta wannan abubuwan wani yake gaya mun yadda zuntan banza ciki wasu suna cewa mun gama karatu wasu mata su ce da Allah ta yasa addu'a Allah ya ba su mazaje na kai sai nake gaya wasu daga cikin malaman su nake cewa da Allah harka ta za ta ƙarya suke a kyalin yace nan nan wata ta wani yanzu neman wata da aure a cikin su ta kiyar dawo ta ce waye da masta ne za ta yi wai saboda albashin sana'an ma da take yi wai ya bu karfin albashi kaga in gaskiya ne ai sai ta yi hakuri a taimaka wa juna in dai auren take so amma ya yi magana wani yadda masta ne kaza kaza shi ne na sa musu tarko jira nake tun ran da Allah ya bai da ni na je zan yi magana ce to ku da da kuke so a taya ku neman aure ya ku ne addu'a a je duniya kuke nema kawai I'm sorry to say majority da ma 90% da mata majority su duk karatun su wallahi duniya suke so mu kuma abin da muke gaya musu cewa san duniya ba illa bane ibita ta shine matsala dan kar ka taba san wata mata da kake nema ba ta wata budurwa da kake so ka aura ba ta da san duniya babu ita wallahi duk wacce za ka je nema wurin tana son duniya sai dai inda yake zama aibu ta fifita duniyar akan lahira shine aibu eh kai kuma mu ma muna faɗa kar dan kana ustazu kuma ka zama marubuci kar ka zama haka eh kar ka yin kyauta lokaci bayan lokaci kuma kar ka yi iya yadda Allah ya hore ba kuma kyauta ta gaske ba wacce za a bashi ba idan na ja gaya muku a wannan majalisin duk wanda ya dauko kuɗi tsirara ya mika wa budurwarsa wacce zai aura ya mika wa da tumar roki ne ba ba ta yi niyyari ba tana domin tana so ba za ta karba ba in tana da kunya in kana da kunya nake faɗa ba wata ma za ta yi requestin ba akwai wanda requestin suke yanzu sai ka turo min da kati ko a yi kaza ko abin da ya kama da wannan ko duk suna da wannan akwai mai sa kati na yi hira da yan matan sun gaya mu akwai mai sa kati akwai mai kai unguwa akwai mai kaza akwai mai duk sun mai da samari yadda ka san wani ATM wallahi haka suka mai da su akwai mai sa kati akwai mai kaza to duk wanda ya tashi kyauta idan ta gaske ce da ba ai kaga envelope zai zai kamar wasiƙa ya ce ga shi kin je gida ki karanta ta kada amma lokacin da kake mika kana gari tana wallahi ka wanki munafuka tana so amma ka fito da shi tsirara ne haka ba za ku daidaita ba dan ta nuna ma tana wato dan kimanta abubuwa sai take karba amma duk wanda ya tashi tafiya kawai sai dora inda duma sai dora akai ko tabarma yace ga wasiƙa nan kin je gida ki karanta to kyauta yi sai rika canza salo yadda ba za a gane ba shi kenan kuma yin abin da ake kira kyauta shine ba wai sai mutum ya bada dubunnai ba in dari biyu Allah ya hore ma ka ba ta ka rage hanya dari biyu karka kawai da yi kokari ka nemi sababbi yan biyar biyar ka ba ta shi kenan kawai dan nemo sa ba ka da wani problem su Allah ya baka in kana samun dari biyar a gurin mace karka nuna mata nuna dari biyu kuma daga neman aure har gidan aure haka ake sai ka zauna lafiya amma daga lokacin da ka sauka kai dage abin da ake faɗa kun ga mai danya ai zai gaji ya dawo ko in mai yin dage wallahi zai aka ko to kana dawowa sai kuma ta raina ka a gida ma duk huhun ma'ahuni ba komai ba ne bai san komai ba to wannan shine matakai domin kyauta annabi cewa ya tahadu ta habu ku rika kyauta sai a so majnunu laila in ya dauko wannan mai sunansa ganye wata ran ta taba tirowa ko wanki ya bata ta baki ya bata amma kawai in ya daga yana cikin bacin ya tuno ta taba mai kyauta in ya dan sai ya farka sai daga kulan sai zaro ganye ne fa na kofar gidan ta tiro ta baki amma saboda murna sai ya dago kawai ya kalla ya dayar eh to saboda tsaba soyayya majnunul laila din kenan to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye an gane ko sana'a ta hannu ita ce ta kowace ka kuma yi hakuri ka ga yadda Allah zai ma na shida arada an yi alima ashabal mabadi wa da'awat an gane ku sannan yana nufin an yi alima ashabal mabadi ma abota wato yin kira wa da'awati da kuma da'awa da abu ɗaya ne an gane ko masu koyarwa su ne ashabal mabadi masu koyarwa wa da'awati da masu kira zuwa ga addinin Allah yana nufin ne ya koyar da su wani abu an ya ta midu ana an fusi na cewa su dogara da kansu ya ta midu su dogara in dai kana malami to ka dogara da kanka kar ka zama imma an gane kamar kudan da yake wurin zuba ka dogara da kanka awwalan karan fari kenan wala yaju alatan ala ahadi kar ka sake karayu in kana mai koyarwa malami ne kai ko kuma mai da'awa karayu alatan ala ahadi ka dogara da wani kar kai haka alatan shine kai karama talaka shine wanda kuka biya a cikin wannan littafin na arba'un hadis alatan ri'a shani ko ya ta'ala uwaluna fil bunyan to shine alatin talakawa kar ka rayu a matsayin talaka ala ahadin ka dogara da wani kar kai haka hatta la yakuna li ahadin alaihim minna har sai ya zamto wato la yakuna li ahadin alaihim minnatin aw fadlin ya zanto wato wani yana da wata minna baiwa aw fadlin ko falala fa yamna'uhu zalika an yasla bil haqqi fi wajhihi wanda da an zo kana so ka faɗi gaskiya sai ka za a lalduwa da shi ya biya ma aikin hajji kuma wannan abin da aka faɗa ya fita kanka sai ka fata faɗa ko shi ya baka motar da kake hawa ko shi yake baka abincin gidanka shi yake aika ma da shi kana so ka faɗi wani abu amma saboda shi sai ka kasa faɗa to shine yace kada ka zo ka faɗa irin wannan ramu an gane ku mutum ya faɗa haka walau an na alal ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu fin nufusi la uzziba walakin ahanuhu fahana wa jannasu mahayahu bila duma'i hatta tajahama a ashqadihi garsan fa'dinihi dillatan idan fattiba'u al-jahli kad kana ahzama haka Abdul Aziz Juldani yake fara idan ka taya da kafarka shikenan kamar yadda wani malami aka ce ya shigo gurin wani sarki da malaman mutsalau suke kawowa yana shigowa sai ya ganshi yana wasa da yana wasa da tattabara sai cewa ya dama annabi alaihi salatu wasalam ya ce wata baya halatta sai da kibiya da dawakai da kuma tattabaru sarkin da yana ji sai dan yi tunani da yake yana da yana zuwa majalisin ilimi sai ce wallahi ƙarya kake yadda hadisin ya zo kawai ya lankwasa shi ya ƙara hada tattabaru irin malam fada din nan yace wallahi ƙarya sai za ka yanka tattabara kawai yace a yanka je ce kai kuma kanka kuma zuwa fadan nan aga ba irin wanda za a zo wato a je guri ba ne sarki ya ce a matsayin ka na ba da yi sarki ya ce ai wannan wayar baka ce ka ce wuluk kuwa ko ka ka mutum ya yi abu ka ɗauko aya ka lankwasa mara aikinsa ta dole cewa wata aya ce ta goyi bayan aikin da wane wannan kuskure babban hakuwa to shi ne yake cewa ولا يعيشوا عادة على عاد حتى لا يكون لعاد عليهم منا أو فضل dan kada ya zanto wani yana da wata baiwa a kan shi ne minna aw fadlun ko ta falala fa yamna'uhu zalika dan kan hakan ya hana shi an yasda'a bil haqqi ya fito da gaskiya da Allah ya ce fasda'a bi ma fi umar ko saboda haka kai yanzu ka ta bayyana gaskiya bil haqqi wato fi wajihi a fuskarsa na biyu ba'un hadisatu shakku sadar abin da ya faru dangane da tsaga kirji kuwa istanati raji'ati min umurihi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta hudu ne da rayuwa annabi alaihi salatu wa salam shekara ta hudu waqa'at lahu fi badiyati bani sa'ad ya abku da ji a ƙauyen nan na banu sa'ad wanda ake muka ce garin sa'adi wata sa'adiya hadisatun wani al'amari ya faru na me hadisatun shakkun sadiri ko shakkin sadiri muzabun zabun ilaihi sai ta hadi to tu shakki sadari wato al'amari na wato tsaga kirji ya faru wa kadira wa zalika muslim fi sahihi imam muslim ya rawaito haka a cikin sahiha ta sa dama mun sha faɗa a baya duk inda aka ce fi sahihi aka yi jiro bukari ake nufi amma idan ana nufin wani sa sai an faɗa an ce wani ina cewa ya rawa zalika fi sahihi kawai ana nufin imam muslim an bukari amma fi sahihi muslim fi sahihi ya gaya ma waye عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل سوى النبي عليه الصلاه والسلام ملائكه جبريل يا زو مسا وهو يلعب مع الكلمات yana wasa da kananan yara ba kadahu sai kama mala'ika annabi alaihi salatu wasalam fa sara'ahu ya kayar da shi shine sara'ahu kaidan kamar ko kawa kenan zaka ce mutum a kawo mutum a yadda shi wanda hadisin na bukari amma da muslim ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ko kaga a sur'a din sadun ne da ra'un da ainun da ta'un marbuda to shine kokawa a kama mutum a kare shi kasa annabi yace bai kada mutane ba shine mai karfi ba walakin na shadidu ko mai kaya mai karfi ko shine allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake mallakar zuciyarsa yayin fushi shine mai karfi amma ba dan dan ba wanda ya zama wato shi ne gwarzon ‘yan dambawa ba shi ba ne. To shi ne yake cewa a ya ci gaba da gaya mana cewa fashakka an kalbi sai tsaga zuciyar annaba ne salatu wa salam. Fastakarajar kalbi ya fito da zuciyarsa. Ya tsaga kirjinsa ya fito da zuciyar. Fastakarajar minhu alaƙatan ko sai ya fito da wata tsoka a wata ruwa ta ce alaƙatan sauda'a. ya fito da wata bakar fata Allahu alai ya fito da wata bakar tsoka daga cikin zuciyar Annabi alaihi salatu wassalam nan kuma kawai hadisi cewa ya alakata ya fitar da wata tsoka fakala fi ce hadha hasu shaytani minka malaika jibril yace wannan shine raban ke dan a cikin ka thumma gasalahu sannan ya wanke zuciyar fi tsaftin a cikin tasa shine a tsaftin an gani tasa min zahabi tagwal bima'i zamzam ya hayi ya kai da ruwan zamzam aka wanke zuciyar annabi alaihi salatu ruwa ne albarka da annabi yace ma'u zamzama lima shuri wala bayan ya wanke zuciyar sai ya maida ita sun malamahu ya maida zuciyar cikin kirjinsa kuma ya tattara ya dinke aka likitan likitoci ke ya maida wato zuciyar ya tattara ya dinke ta sun malamahu shine ya maida ita yadda take ya dinke ثم عاده في مكانه sannan sai mai da shi gurin da ya kamo shi waje alkilmanu to su kuma wannan yaran da ake wasa da su sun ga wani kawai ya zo ya damki annabi alaihi salatu wasalam ya dambara shi da kasa ko ka ce ya kwantar da shi kar mu ce ma kai ku dauka ba ka shi aka yi da kasa a ya kwantar da shi shine fasara a hudun ya kwantar da shi su kuma suna ganin haka da yara za su kaba bai nan ban baki ba sai gudu kuma suna tafiya sai haka tafi ila ummihi iska tafi gurin mahaifiyarsa ta shayarwa yani mun da ati suna nufin mai shayar da shi magadu sai suka ce inna muhammadan qad qutila tunda yaro ne suka ce suna gudu suna aiki kenan an kashe muhammad suna gudu suna faɗar haka fatakbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawn kawai sai suka fuskanto shi muntaqi'ul lawn yanayin sa gaba ɗaya ya canja na annabi alaihi salatu wassalam domin yanzu babu rabon kenan a tare da shi to shine yayin da malai ya tsaya sai malai ya ce hikmatu shaqqi sadari hikimar da ta sa aka tsaga kirjin annabi alaihi salatu wassalam na farko iya ta yu'atun an gane ta yi hadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da gaske akwai tanadar annabi alaihi salatu wa sallam da ilaisu mati min sharri dan a kare shi daga sharri wallahu ya'simuka min an-nas an gane al-isma shine shine za ku da ana cewa wani ma'sumi ne annabawa su ne ma'sumai ko amma da wani zai zo a waka ya ce ya dahira ma'sumi a kuskure ne ba karatun fiqh ba da tauhidi ba a ga wani ma'sumi sai annabi annabin Allah da manzanni su kaɗai ne ma'sumai amma hatta bai kudulai ne shi za a yi muke kalubalantar masu zagin ku da kuke shiga um, website ko kuma kuke social network kar ka shiga kana mu'amala da nan na ganin mutanenmu yadda suke yi kawai wani zai zo sai ya yi postin ya ce yo abubakar din ba shi ne kaza ba ai kiya masu zagin sahabbai kawai wani zai faɗa haka yo abubakar din ba shi ne kaza ba mu'awiyan ba shi ne kaza ba kai kuma kawo ka dai ka ce lallai bai ba idan kana karatu tana za ka yayi to sai me ko dama mu a gidan ba mu ɗauka cewa masumai ba ne suna da kurakurai sahabbai kullum mudu mu abin da muka yi da shi gaba ɗayan su adalai ne kuma bayan laifuffukan da suke Allah ya ce radiyallahu muwassa'alu wa razu'an ila ruwanka shine kawai shine amsa amma kakka dage cewa bai ba har su dage su ta faɗan maganganu eh cewa yayi ina ruwanka wanda aka yi ya ce ya yaje ne ruwanka kamar monita ne a makaranta ko briefing principal ya zo ya ce doke duk wanda ka da ka duka na ne ba karanta zai ci ba baka ba idan ma wani uba ya zo da ya zo gwale shi za a yi an da gidanka kana zuwa za a gwale ka to haka sahabbai suke idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar idan ruwa ya kai duran biyu baya daukan dauda to sabon annabi kenan sun kai wannan matsayin da babu ruwanka ɗan lele ne annabi annabi alaihi salatu wasalam ya ce la'alla la tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum fa inni kad gafartu lakum Allah ya kalli duk wanda suka je badar ya ce da gaya ku abin da kuke so na yafe musu haka aka gaya musu to dan Allah da ruwanka laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya yi musu gafara Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruha ma ubainahu Allah ya ta gaya ma hujjansu amma saboda wani an halitta shi ne ya zo duniya ya yi aikin yan wuce ya koma na ira shiga wuta sai ga ba shi da wanda ya tsara irin waɗannan bayan Allah Allah ya sauke jahilan cikin su Allah ya gane da su wanda suke da ilimin kuma suna sane dan cin mutuncin iyalan Annabi alaihi salatu wasalam da kuma abokansa Allah ya maganta mana to wannan shine to shine ma da yake fara nan ne tsimati min sharri dan a tsare su wato a tsare shi daga sharri wa ibadati ghairi Allah ta'ala da kuma bautawa wani Allah madaukakin sarki litalaki ma tanzilu alayhi min alwahyi dan kuma ya karbi abin da zai sauka a gare shi na daga wahayi a talaki shine zaka ji ana cewa talqini ka ga ya mutum abu baki da bai an gane ko eh shine a talaki wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin to kaga talaki din kenan to sai yake cewa kama annaha kanat nabiyu a ilana kamar yadda ya kasance al ilan ne shine announcement ko me yake cewa sanarwa shine ilan zaka ji wasu suna sa ko takarda ce ilan ilan ilan idan ka larabci ce kun da wasu ce sa sanarwa sanarwa sanarwa to shine ilan din dan ya zanto ilanan min Allah ta'ala sanarwa ce daga ubangiji madaukakin sarki limakanatihi saboda matsayinsa eh kamar Allah ne ya yi shela don a sanar da kowa matsayin annabi alaihi salatu wasalam wa manzilatihi da kuma matsayin sa har yau manzila da makana duk matsayi yake ne munzu sigari don a sanar da mu matsayin annabi tun yana yaransa yana dan shekara hudu ake zuwa nuna wa mutane cewa yana fada wani abu da zai lahu sha'anun azimu yana da wani al'amari babba da zai tashi a kansa wa hiya aidan tadhirun li qalbi har yau kuma tsarkaka ne na uku har yau kuma tsarkaka ne ga zuciyar annabi alaihi salatu wassalam fi suratin madiya wato hausa surarsa ta fili tazharu amama an-nas jami'an wadda take za ta bayyana ko take bayyana a gaban mutane gaba daya falam yartakib isman shi da aka ga baya ya abun sabo tun kafin aiko annabi baya zunubi shine falam yartakib isman ba ma ya sabo shi walam yadur li sanami kuma bai taba sujjada ga gunki ba shi aka ba wannan shaida an gane lin dubut kun ga ta wannan kalmar wai ya zama ga masu karatun islamiyya ko wani ko a waje ko ma ba na islamiyya ba gurin da kaji an zo an ce sayyidina aliyu karamallahu wajahu kalma ce mai kyau a haka amma su masu kawo kalmar suna faɗa ne don su zagi sauran safai wai abin da suke nufi karraman lahu wajahu Allah ya girmama fuskar da bata basu jira ga gunki ba amma Abubakar yayi Umar yayi wai shine zaki kaga zan tamban ne in gaskiya ne ku dauka ai akwai wanda aka haifa ma a musulunci me yasa ba ku ce musu karraman lahu wajahu Abdullahi bin Zubair shi aka fara haifa a Madina a cikin sahabbai a musulunci ya tazo me yasa ba cewa karraman lahu wajahu abin kwanje ne da iskarci da san zage wasu kawai an fahimta da kyau ku to shine yake cewa a wato walam yazur li sanami min dukulatihi tun daga yarinta annabi daga jariri tun yana jariri yarintarsa bai taba sujjada ga gunki ba ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam har yayi wafati na hudu idan kana shaytanu lahu hazun min qulubi tibyan mala yace idan ya zanto shaytan yana da rabo a cikin zukatan kananan yara kananan yara kanana ba ya zanto akwai rabon shaytan a jikinsu su وهي لم تعمل هكدا duk da zuciyarsu ba babu hikidu menene hikidu da Hausa kulli ko kullata ka kullati mutum wala bugudan ko kyaki ko kuma ka ce kyaki shi ma wancan nan wato hikidu ka iya ce ma kyaki wala bugudan ko kiyayya wala hasadan ko kuma hasada me hasada kashi uku ce kashi na farko shine kai batin abin da wani yake da shi ko me Allah ya raba shi da shi ai bi babu ko ilimi ko dukiya ko wani abu kaga yana da shi ka ce in Allah ya dace ya rasa wannan hasada ce tsantsa kuma ita take cinye ayyuka kare na farko kenan ta biyu kuma ka yi fatan Allah ya koke ta farko Allah ya kwace na ya baka abin da wani yake da shi Allah ya baka ta farko kenan ta biyu ka yi ta ce wannan ya kwace na ya baka ita ce ta biyu ta uku kuma malamai suka ce ba za a kira ta hasada ba sai ya ce mata gifta kuma annabi ya ce la hasada illa fitna ɗaya ne shi ne mutum yana da ilimi yana aiki da shi kai fata Allah ya baka irin ilimin sa kai ma kai addinin aikin addinin Allah Allah ya baka irin dukiyarsa da yake ciyar da addini gaba kai ma ka ciyar da addini gaba ka taimaka wa mabukata wannan shine gifta malamai suke kiranta to sai dukiyar yara za ka ga lokacin da kake yaro za ka ga fresh kake ba abin da ya dame ka inda ana da dawo da da wato ta dawo yanzu kowa da ya yi burin musamman a wannan zamanin a bai da kai kawai ka rika cin abincin federal government ba abin da ya dame ka ka je kai wasan ka ka dawo kai wasan ka san ka ga dama kai burgima a yayi ka dawo gida a dan rako je ka yi ba wanka shikenan ka je kai bacci kuma din da kai da an ga awa ɗaya biyu ba ganka ba za a neme ka amma yanzu ina ruwan wani da kai ba ruwan wani da kai ko to shine abin da yake faɗa to sai yake cewa fa kaifa fi qulubil kibar to idan ya zamto duk da babu wayannan cututtuka a zukatan yara amma da rabon shi dan a tare da su to yaya kuma kake ji da zukatan manya in ba bi aula kenan su ne wanda ya kusantan da ya shiga ya galgala ya yi amfani da su yadda ya ga dama kun gane tambayar da wani ya anan fa kaifa fi qulubil kibar sai ce na biyar shakku sadirin nabi sallallahu alaihi ko shukka sai a sa babu lil majhul shuka sadiran nabi sallallahu alaihi wasallam marratai an tsaka kirji annabi alaihi salatu wasallam ne sau biyu wa tadhiru qalbihi an kuma tsarkake tsarkake zuciyarsa alladhi huwa anqa qulubul bashari domin zuciyarsa ita ce anqa mafi sarki ita ce anqa bi sigatil mufadala mafi sarkin wato zukatan dukkan mutane sai ta yadullu ala ahammiyati ta'ahadul qalbi bi siyana yadullu yana shiryawa yana nutarwa ala ahammiyati ta'ahadul qalbi ba ta mafi mahimmancin bibiya ko kulawa mun ce a ta'ahadu shine wato kulawa ta'ahadu hadal alquran mun ba da misali da wannan dan kar a manta kalma wato kulawa da zuciya bi siyana wajen kiyayewa shine siyana wata dinidi da kuma sarkacewa wa adamil ghaflati anhu da kuma rashin rafkana ga barinsa fa huwa makmanul aduwi wannan shi zai tabbatar da wato wato al'adu shi ne da haɗuwa da abokin gaba idan ya haɗu da abokin gaba za ka ga a tabbace yake ba gudu ba ta da baya domin zuciyarsa tana gaya mar daidai ba ta yi ma wasu wasi a abin da yake ba na daidai ba za ta tamanna wani ga da adu ko amma ya ce wai za laqitum fasbiru to wannan wato hakurin shine sai kana da sabati za ka iya hakuri wa mahalli wasu wasu wasati sannan har yau dai malam yana nufin fa huwa makmalul adui shine matabbata abokin gaba waye abokin gaba na farko gaba a je wanda za a yaki shedan kaga zuciya ita ce matabbacin wa shedan to shine makmalul adui mu fara daukan wannan tunda akan shedan din yake magana wa muhalli waswasati kuma guri ne wanda shedan yake shiga ya waswasi wa min shar min shar waswasil khannas wa gazwi kuma guri ne na yakin sa in ke ne yana so ya ke ka zuciya ka yake zuwa ya ga ya gade sai yana fata ta jikin idza sala salam jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu mala yace aqilatu lil muraja'a aqila da zamu lil muraja'a ki dangane da muraja'a yace ma dara annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aina kana zalik tambayar mu ta tafi mai zuwa kenan sannan uzkur hikmata zalik ka faɗi Oke hikimar haka fi ayi sanatin kanat hadisatu shakkin sada a wata shekara aka yi wato dangane da wato aka saga kirjin annabi wa aina waqa'at kuma aina aka yi haka uzkur tafasil al hadisa a kawo yadda abubuwan suka faru a rarrabe kuma hikimatu shakkin sadari sannan ma da yace menene hikimar saga kirji za mu iya tsayawa haka ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna da kowa ubangiji da suna yin kyawawa da tsofin sa maɗaukaka abubuwan da duk masu bukata ta alkhairi Allah ka biya mu wanda suke marasa lafiya na asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka sa lafiyar mu ta amfane mu duniya da lahira muna da kowa ubangiji da suna yin kyawawa Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya sa ilimin mu ya amfane mu duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin